alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau sha biyu ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wani da ashirin da tara ga watan Jun hijira dubu biyu a miladiya dubu biyu da sha biyar ana sake dawo da mu gidan maulanmu a shafin kayan masu ima kaduna da ke cikin karatu tafsiri na ramadana cikin tafsirin maulanmu sahib lokaci radiyallahu ta'ala anhu na biyar ya da tafsir mai jabaki shi ne sayyid malam sanusi bello mai fasara shi ne maulanmu shafin ibrahim masu ima kaduna أتركه الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر وانفع به بنظرة تأتي لنا في الزمن آه الحمد لله هو منا نندي أشكين بسملة a cikin wannan littafi na maulanmu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu annabi ya ni biyayya da tafsir a ya ci gaba da cewa الإنسان له اسم مرتجل مع وجوده وله أسماء طلعت له مثل رب الدار ورب الكنيس ورب الكتاب العالم الشاعر شي متون yana da suna da yake zuwa duniya da shi sannan bayan an haife shi kuma sai waɗansu sunaye daga baya su zo su same shi su ne kamar mai gida ma'abocin riga ma'abocin littafi malami mawaƙi da sauransu dukkan waɗannan sunaye sun zo masa ne daga baya amma Allah tabaraka wa ta'ala ba ne ta haka ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ba haka yake ba bal huwa musamman bi jami'i asma'ihi azalan Allah tabaraka wa ta'ala abun ambato ne da dukkan sunayensa tun azal wa muttasifun bi jami'i sifati azalan Allah wato me tufantuwa ne da dukkan sunayensa tun azal wa hadha aqwama yarjuhu al-alihu wannan shine mafi karfin abin da masanin Allah yake kwaɗayi fi janibin haƙƙi ta baraka ta'ala a cikin janibin ubangiji mai girma da ɗaukaka haitu samma nafsahu ar-rahman domin ko ubangiji ta baraka ta'ala ya ambaci kansa mai tausayi ar-rahimu mai jin kai al-karimu mai karamci al-gafuru mai gafara al-abu mai yafiya al-mu'ti mai bayarwa wala wujuda tun Allah ya halitta bai ke da waɗannan sunaye gairuhu amma wani Allah ya taju yana buƙatuwa da haza zuwa wannan lamma samma nafsahu bi hadhihi asma'i lokacin da ya ambaci su kansa ya ambaci zatinsa da waɗannan sunaye wadara al-wujud samuwa kuma suka faru wa taju suka buƙatu ila rahmatihi zuwa rahmarsa wa abuhi da kuma yafiyarsa wa karamihi da karamcinsa haza yuqawi raja'ahu wannan yana karfafa fatan su ko kwaɗayin su a shehu radiyallahu anhu ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai a ƙaramu bismillahi wato ma'ana zan fara karatu da sunan Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka aula karau ko kuma za mu fara in mutane ne da yawa ke in mutum ɗaya ne a karau in jama'a ce da yawa na karau al'insani shi mutum yaktari yana farawa fi kulli shayin a cikin kowane abu bismillahi da sunan Allah wato ko mutum ya sani ko bai sani ba duk abin da zai da sunan Allah yake fara illa dai wanda ya sani din to yana da daraja a wurin Allah duk mutumin da zai fara abu ya gane cewa wannan abu da zan fara da sunan Allah ne to wannan mutum yana da daraja a wurin Allah amma ko bai sani ba ma da sunan Allah zai fara wal dinu ma'rufun aikin sananne ne mahzuhun amma abin shafewa idza kana ala mazhabul basariyina idan ya kasance a bisa mazhabar mutanen busra malaman busra yukaddiru filan yana kaddar aiki wa idza kana ala mazhabil kufiyina in ko yana bisa mazhabar malaman kufa yukaddiru kitman yana kaddara suna ne kai ala kulli halin a bisa kowane hali dai al muta'alliqu mahzuhu abin da ya rafe da sunan Allah din nan abin shafewa ne wa kullu amilin duk wani ne aiki yukaddiru ma yunasibu amalahu yana kaddara abin da idan ganci aikinsa ne na hannun ana shehu radiyallahu ne ce to mu ga mu a yanzu na hannu mu din nan na karau za mu fara karatu na karau bismillah za mu fara karatu da sunan Allah muta'alliqul basmalati wato abin rataya da sunan Allah da basmala al'ana na karau yanzu za mu fara nahnu al-jama'a mu kuma muna da yawa wato mun kasance jama'a ce na karau za mu fara bismillahi da sunan Allah za kun ta wadaka in ko kai kadai ne a karau za ka ce bismillahi zan fara karatu ko zan fara aiki ko zan fara tuki ko zan fara wato wani aiki daga cikin ayyuka da sunan Allah idza kunta ta'kulu akul bismillah idza kunta talbasu albasu bismillah ashrabu bismillah arkabu bismillah in za ka sa riga ko za ka ci abinci aka ce zan fara cin abinci da sunan Allah zan hau mota ko zan hau doki ko zan hau jaki ko zan hau jirgi bismillahi da sunan Allah haka nan idan za ka sa riga ce zan sa riga da sunan Allah zan sha ruwa da sunan Allah المقدر يناسب العمل واتو أبن قدر يادا غير شهيدي الذي آه الذي آه يعمله القائل والذي فتن بسملا ننزي عيكتا نقرأ شوية سوزان فارا بسم الله بسم الله الله شيء اسم الجلالة إنا علم على واجب الوجود سوناني واتو علميني علامة شيء kadimiya a bisa zatin wajibin wato samuwa almustaganin an kulli shayin wanda ya wadata daga kowane abu almustaganin an kulli ma siwahu wanda ya wadata daga duk abin da ba shi ba almustaqiu ilayhi kullu ma siwahu duk wanda ba shi ba kuma yana da bukatuwa zuwa gare shi Allah bai bukatar komai a wurin kowa amma duk wanda ba shi ba yana da bukatuwa ya zuwa gare shi kowa ne ya ce yaftarahu malaman sun sabani fi Allahu a cikin ismul jalala sunan Allah Allahu kalu suka ce innahu alamun murtajal hakaza wato shi Allahu suna ne wanda yake suna ne sifa ne kuma zati ne in ka ce Allahu ka faɗi sunan Allah in ka ce Allahu ka faɗi sufan Allah in ka ce Allahu ka faɗi zatin Allah to haka Allahu ismun murtajal laysa mushtakkan a gani shi Allahu suna ne na Allah wanda yake wato kai tsaye ba sai da Allah ya samar da halitta bane sannan ya zama Allah wa huwa dalilun ala ainul zati shi Allah din ha ru'iya sibawaihi an ga sibawaihi fil jannati a cikin aljanna ba da mauti bayan ya mutu fasu ila sai aka tambaye shi bima da kalan jannata aka ce kai ko wani aiki kai har ka shiga aljanna قال سيشي بقولي إن الله أعرف المعارف إن الله أعرف المعارف Allah shi ne mafi sanin sannai Allah shi ne mafi sanin sannai wannan abu da na faɗi shi ne shigar da ni aljanna wakila wasu malamai suka ce min Allah wato shi wannan ismi ismul jalala daga marhaban bikum wa alam marhaban barka da Allah insha Allah insha Allah muna maraba na'am ya ce wakila waɗansu malamai suka ce min Allah daga ainihin wato a ɗimuwa ne za a bada in bawa ya yi bauta al'ilahu al'ilahu ma'budu shi ubangiji shine abun bauta wakila waɗansu malaman kuma suka ce min Allah za ta hayyara wato wato an tsago shi ne Allah ɗimuwa ne idan ba wa yi imauta saboda biyayya ga Allah ko kuma saboda soyayya ga Allah da annal ukula domin cewa hankula ta tahayyara tana ɗimuwa bi a zama a cikin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala wannan al-Imam Ibn Jazzi ya kawo cikin kitabut tafsir li ulumi tanzil yace Allah ismun murtajalun jamilun wal alif wallahu fihi lazimatu la li ta'rihi وقيل إنه مشتق من التأله وهو التأبد وقيل من الولهان وهي وهي الحيرة لتهيئ العقول في شأنه نعم شو يشي الله شي اسم الجلالة إن الله مرتجل ليس مشتقا suna ne da ishafi sunan Allah ishafi sifar Allah ishafi zatin Allah ba a tsago shi ba daga wani abu Allah ya zama Allah duk da ke kowa saboda ka ba babu wani dalilin da zai ce Allah dalili kaza ne yasa Allah ya zama Allah a ismi ne murtajabin jahilin kuma laysa mushtaqan huwa al-mashhur wannan shine zance mafi shahara wa huwa al-mu'tamad wannan shine zance abin wato wanda aka dogara da shi ibn kathir ya faɗi ikhtar razi annahu ismun ghayr mushtaqin battata qala wa huwa qawlu al-khalil wa sibawayhi wa aksar al-usuliyyin wal fuqaha haka suka tafi akai shehu radiyallahu anhu yace ma ta samma bi hadha al-ism ahadun wani ɗaya bai ambaci kansa da suna Allah ba gairan Allah in ba Allah ba tabaraka ta'ala saboda ismi ne wanda yake tafarra da bihin bari subhanahu wannan suna Allah tabaraka ta'ala shi kadai wato ya kadaita da shi suna ne wanda yake gudana a cikin sifofin Allah yake gudana kuma a cikin sunayen Allah wato alami ne ƙadimi ba a cewa kamar mutum na iya cewa malam wani Allah sarki ba Allah da jahili ne daga baya ya haɗu da wani da wani sai zama malami Allah sarki wani da marowaci ne daga baya ya haɗu da wani da wani suka kowa mai kyauta ya zama mai kyauta amma Allah tun babu wanda zai ba wa shi algani ne almobi kuma tun babu wanda za a ba ɗin shi Allah mai bayarwa ne saboda haka shi Allah Allah ne tun bai samar da kowa ba shi ne shi ce to ma ta samma bi hadal isma ahadun gairar lahi babu wani daya da ya ambaci da ya ambaci kansa da suna Allah sai dai Allah tabaraka ta'ala kana al-arabu larabawa sun kasance yufassiruna al-ilaha suna fassara wato ubangiji bi khaliqil bi khaliqis samawati wal ardi cewa Allah shine mahaliccin sammai da kasai larabawa baki ɗaya ta tafi akai ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله da za ka tambayi larabawa hatta masu bautar gunki ka ce da su wa ya halicci sammai da kasai sai su ce maka Allah shi ya halicci sammai da kasai kanu ya na haza shi ya ce larabawa sun san wannan inna ma kufrum ja'ahum min qawlihim ma haza illa bashara abin da yasa suka kafirta kafircin ya zo musu ne daga faɗin su ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama wannan wannan din a wannan ba kowa bane illa mutum kawai wannan shi yasa laraba suka zama kafirai amma ba dan da san Allah in ka ce wa ya rike sammai da kasai za su yi Allahu in ka ce musu wane ne wannan ji a Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma haza bashar sai wace to Muhammadu basharun wa laysa kal bashar sirrul haqiqi wa rabbi da sallahu amma anna Allah amma kaga cewa Allah huwa khaliqus samawati shine mahalikin sammai wal ardi ga kasai wa huwa yujiru Allah shine mai taimako wala yujaru shi ba a taimako alaihi a kansa wa yudimu Allah shine mai ciyarwa wala yudamu ba a ciyar da shi fa kullul kufar dukkan kafirai aqarru bi hadha sun tabbatar da wannan zance wa aka kadu kuma sun kudurce shi a zuciyarsu walakin sai dai kafaru sun kafirce bin rasuli da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda kusanci tunanin su dan abdullahi dan abdul muttalib kuma an haife shi a garin su wannan shine dalilin da yasa amma sifofinsa da ayyukansa ya cancanci a bi shi sai wace ar-rahmani ma'anan ar-rahmanu sigatun mubalagatin min rahmati siga ce mubalaga mai isa matuƙa wato daga tausayi siga ce ta tausayi amma ƙarshen tausayi shine arrahmatu arrahmani mai tsananin tausayi saboda tsabar tausayinsa ma har yana tausayin wato makiyinsa mahawan yana tausayin wanda ba musulmi ba warrahmatu tausayi ma'anan tausayi riƙatul qalbi shine taushin zuciya ko kuma karayar zuciya inda ma yushahidul insanu lokacin da mutum zai ga almiskinu almajiri ko kuma gajiyayye fi halati daruratin a cikin halin lalura ya ta'allamu qalbahu sai ka ga zuciyarsa tana zafi tana raɗaɗi saboda tausayi min zalika daga wannan almajiri da igani kai mutum ilaihi sai i tausayi zuwa gare shi a gaban bancin Allah tabaraka ta'ala da bayi shehu radiyallahu anhu ya kawo ce shi bawa tausayi zuwa masa yake yayin da yake tafiya sai ga wani bawan Allah rigar sa ta yage ya rani wata kila kuturu ne wata kila gurgu wata kila makaho sai tausayi kama shi shi Allah sarki kaga wani bawa sai ya dauko sadaka sai ya bashi wannan shine tausayi irin na bayi irin na namu kenan mu mutane sai shi wuce wa haza mustahilun fi haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wannan mustahili ne ya koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wa kullu sifatin duk wata sifa qulna innaha mustahilatun wanda muka ambace ta cewa koran riya ce fi haƙƙin Allah tabaraka ta'ala a cikin haƙƙin Allah mai girma da daukaka laha bidayatun wani haya to tana da farko tana da ƙarshe al bidayatu farkon tausayi mustahilatun fi haƙƙin Allah wato korarriya ce a cikin haƙƙin Allah Allah ya wuce a cewa ya ga kuturu ya ji tausaye shi ko ya ga makahu ya ji tausaye shi ko ya ga gurgu ya ji tausaye shi ko ya ga katashi ya ji tausaye Allah tun da halicci gurgu da yake tausaye shi ba sai da ya gan shi ba sai da ya halicce shi ba sannan ya fara tausaye shi tun Allah bai halicce shi ba yake tausaye shi wannan shine ɗaya daga cikin ma'anan ar-rahmanu mai yawan tausayi mai tsananin tausayi ga bayi to shi ne shehu radiyallahu anhu to farkon tausayi ya koru a cikin haƙƙin Allah wa nihayatu amma fal bidayatu mustahilatun bi haqqin Allah farkon tausayi ya koru a cikin haƙƙin Allah wa nihayatu amma ƙarshen sa ja'izatun bi haqqin Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta a cikin haƙƙin Allah mai girma da daukaka riqqatul qalbi haushin zuciya au ta'allumil qalbi ko kuma jin zahi wato raɗaɗi ka ga mutum ka tausaya mai har ka ji kana tunanin shi haza la yajuzu fi haqqin Allah tabaraka ta'ala wannan ya koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wa amma al amma ka ga kyauta kamar yadda in ka ga mutum zaka ji tausayin shi ko saboda makanta ko saboda gurgunta ko saboda kuturta ko saboda wani al'amari da ya haɗu da shi na rashin lafiya ko kasawa sai ka ka ɗauko kuɗi ka bashi to wannan ya koro a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayi ne azalan wa abadan tun azal shi ne tausayi ne ba wai sai da ya halicci kuturu ya fara tausayin shi ba ko sai da ya halicci makaho a tun azal Allah yana tausayin su to haka yadda dan adam zai ji zafi ko ya jira dadi na tausayi shi Allah zai jin wannan amma kyauta Allah zai huwa nihaya wanda shine karshen abin da mai tausayi zai iya yi فيجوز في حق الله تبارك وتعالى وان يا هلت اشكن حق الله من جمال دوكا الرحمن شيء من أنا من توسعي المنعم bi jala'ilin ni'ai shine wanda yake ni'imta bayi da zahirorin ni'imomi warrahimi shi ko mai jin kai almunqimu bi daqa'iqin ni'ai shine wanda yake ni'imta bayi da boyayyun ni'imomi arrahman mai bada ni'imomi zahirai da bada kuɗi da gidaje da motoci arrahimi shi ne mai ba da ni'imomi ba da nan ya ba da wilaya ya ba da ma'arifa ya ba da kurbaniya da annab arrahim ke nan arrahman mai tsananin tausayi shi Allah sigatun mubalagatun siga ce mubalaga ma'anan shi rahmanu duniya shi Allah a duniya mai tausayi ne wa rahimul akhirati a lahira kuma mai jin kai ne arrahman Ubangiji subhanahu ta'ala mai yawan tausayi mai tsananin tausayi ga musulmi da kafiri da munafiki da mumini rahmaniya shi gashe mubalaga walam tubni anir rahim duk inda mutum ya samu arrahman to bai isa ya wadata daga arrahim ba amma mutum ya samu arrahim ya wadata da arrahman in mutum ya samu walittaka ya wadata daga bukatar kwaɗayin duniya amma mutum ya samu duniya yana bukatar walittaka amma mutum ya zama masoyin Allah to ya wadata daga duk abin da za a samu ko kuɗi hatta ilimi in har Allah tabaraka wa ta'ala ya ba bawa soyayya sai zabi bawa to bawa ya wadata daga komai amma duk abin da bawa ya samu bai samu soyayyar Allah ba to yana buƙatuwa zuwa ga wannan to kuma duk wannan a cikin rahimiya yake rahmanu mai ba da abubuwa na zahiri na kayan duniya rahimu mai ba da abubuwa na baɗini a lahira li'anna hazihi aidan domin wannan ita ma sigatun mubalagatin siga ce mubalaga inna Allah cewa Allah yarhamu jami'al ibadi yana jin kan dukkan bayi fi duniya a duniya mu'minihim wa kafiri mu'minin su da kafirin su haka da munafiki da mu'mini Allah yana tausaye su sai Allah ma wurin kyauta a duniya sai ba kafirin ma kai musulmin bai baka ba sai ba munafiki ma amma kai mu'minin ba a baka ba sai a ba zindiki kai kana sidiki ba a baka ba saboda kayan duniya ne a ita duniya wurin Allah ba bakin komai take duniya kowa zai iya samun ta amma lahira sai wanda Allah yake so Allah ya ba mu yace warrahim shi kuma mai jin kai sigatu mubalagati siga ce mai isa matuka wato wurin tsananin jin kai ke in ka yanci arrahman wanda ya kai karshen tausayi a duniya arrahim wanda ya kai karshen tausayi a lahira sigatu khasatin bisifati siga ce ke bantacciya wadda wato take banci sifar Allah al insani shi mutum rubbama yarhamu wato to da yawa zai iya yin tausayi walaysa taquhu rahmatu amma ba dabi'a ta bace ba jin tausayi zaka iya samun mutum mugu ne azzalimi amma sai ga wani ya faru sai tsaya yana mamaki yana tausayi shi Allah sarki Allah kaga wani har mutane su dinga mamaki kaga ruwa ne yake jin tausayi yau saboda ba ɗabi'ar ta bace jin tausayi din walakin Allah amma Allah rahimun mai jin kai ne kuwa rahman shine mai tausayi a dalakar rahmata yayi idlaki wato ya saki rahmarsa ila jami'il khalqi zuwa ga dukkan halitta bai ware ba wa huwa ila fi nafsi Allah tabaraka taala a cikin zatin sa sifatuhu ar-rahmatu shi akan kansa ma sifarsa rahma ce dan ya faɗi ya ce kataba ala nafsir rahmata ya wajabta rahma akan kansa ba dole akan Allah amma Allah ya wajarta wa kansa tausayi ba dole bane amma Allah ya ce ni na wajarta wa kaina tausayi arrahim me jin kai wato jin kai na ubangiji sifatun zatiyatu sifa ce zatiya muttasifun bir rahmati wato a basubantawa da tausayi azalan tun azal wa dan rahmata aidan sannan ya bada rahama kuma hadha huwa allazi yuqawi raja'ana wannan shine abin da ke karfafa fadayin mu inji shehu radiyallahu kasancewar Allah mai tausayi ne tun azal ba wai dan wani abu ne Allah ya zama mai tausayi tun azal mai tausayi kuma tun azal mai jin kai an'ama Allah ya ba da ni'ima fakat kawai walai sakadan ba kuskure ba har ka ga sonde da kuɗi ko cikudi ko cikuma ko joseph ka ce ka amma ni kuskure wallahi shehu sha walai sakadan ba kuskure aka yi ba inna ma huwa inna ma huwa hadhihi sifatuhu yadda ka gani din sifar Allah ce a duniya ba ya ba masoyin shi ya ba makiyin shi ka bari a je lahira anan ne zaka gane ba ai kuskure ba anan ne Allah tabaraka ta'ala zai ware masoyansa ya ware makiyansa kataba ala nafsir rahmata ya wajabta rama akan kansa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah cewa Allah khalaqa mi ata rahmati ya halitta rama daidai haddari idda khara inda hu tis'atu wa tis'ina juz'an ya boye tis'in da tara a wurinsa wa anzala juz'an ya saukar da kwaya daya juz'an wahida ya saukar da kaso daya bihi jami bihi da wannan wato juz'i kwaya daya ne ma fi dunya min rahmati abin da kake gani jami'a ma fi dunya abin da kake gani duka a cikin duniya min rahmati na tausayi wa min khairati da dukkan alkhairai wa min ni'ami da dukkanin ni'imomi daga wannan kaso ɗaya ne duk abin da ka gani a duniya na ni'ima to daga wannan kaso ɗaya ne tis'in da tara suna wurin Allah wa bihi yatarahamul khalqi ga wannan kaso ɗaya ne wato halitta Allah suke jin tausayin junansu hatta dabbatu har dabba tarfa wa hajiraha tana daga kofatanta an wani biha ba za ta taka ɗanta ba saboda wannan tausayi da hazal juz'u alwahi daga wannan juz'i kwaya daya wanda Allah ya kawo cikin duniya wa idza jaa yawmul qiyamati idan alqiyama ta tsaya damma hazal juz'u ila tis'ati wa tis'ina sai Allah ya dauki wannan juz'i kaso ɗayan sai ya hada da tis'in da tara ɗin nan sai cika ɗari daidai fasarar mi'atan sai ya zama ɗari kamilatan cikakke wa khassa biha ahli imani faqat sai Allah yake kanci ma'abutan imani kawai fala yarhamu Allah ba zai ji kan kowa ba a lahira illa ahlul imani sai ma'abutan imani Allah mu da Allah minhum Imam Bukhari ya fitar a cikin littafin sa daga Abi Hurairah Allah ya kara mar yadda yake sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallama يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراهم الخلق حتى ترفع الحرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه سيد البخاري آه شو يشي بسم الله الرحمن الرحيم رسولا الله من رحمة من جن أي ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wanda ya kai ko kuma fi kana ma kana wa yakun ma yakun a bismillah tis'ata ashara harfan in ka dube ta da kyau zaka ce harafi dai dai goma sha tara ne kama anna zabaniyata kamar yadda ka san zabaniyawa wato sojojin wuta tis'ata ashara malakan mala'iku dai dai guda goma sha tara ne a alaiha tis'ata ashara ubangiji yana faɗi wato bataliya bataliya na sojoji a wuta wato goma sha tara ne man qara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim marratan kafa daya kama kullu harfin bainahu wa bain wahidin min az-zabaniyati kowane harfi ɗaya daga cikin harfan basmala zai tsaya masa tsakaninsa da kowane ɗaya daga cikin sojojin nan na mala'iku wato wanda suke aikin wuta la yudkhiluhu an-nar abadan ba zai shiga wuta ba har abada albarkar bismillah duk mutumin da ya karanta bismillah kaba daya to kowane harafi zai je masa yi gadin sa an gane wakil ya rawaito daga amashi daga abi wa'il daga abdullahi dan mas'ud ya ce man arada an yunjihi Allah min az-zabani at ashara fal yaqul bismillahir rahmanir rahim li ja'ala Allah ta'ala lahu bi kulli harfin min hadhihi jumlatun min kulli wahidin qurbi to shehu radiyallahu anhu ya ce a fahiya amanu ita bismillahir rahmanir rahim aminci ne min dukulin na daga shiga wuta bismillahir rahmanir rahim kaga wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim ta kallama biya ahlu kulli fanni ma abota sanin kowane fanni sun yi magana a cikin ta amma ahlul asrari kaga masana fannin asiri fa yakfihimul hadisu wato hadisin nan ya ishe su allazi taqaddama wanda ya gabata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita basmala ismun min asma'illahi laysa bainahu wa bain al'azmiyyati illa ma bain sawadi al'ayn wa bayadiha wato basmala suna ne daga cikin sunayen sunayen Allah babu abin da ke tsakanin basmala da ismul azam sunan Allah mafi girma sai dai abin da ke tsakanin farin ido da baki kaga ai ba nisa ko da da za ka yawaita yawan basmala da sai kai karo da ismul azam a gabanka a yace wata kallama biya ahlun nahw ma buta ilimin fannin nahw su ma su yi magana akan basmala bil irabi da lirabi kama ta kaddama kamar yadda ya gabata annahu mu'alliqun bi muqaddari cewa shi abin ratayawa ne da abin kaddarawa qaddarahu al-basriyuna malaman busra sun kaddara shi da filin da aiki wa qaddarahu al-kufiyuna malaman kasar kufa sun kaddara shi da ismin da suna wani jumlatun subra kai jumla ce kankanuwa ar-rahmanur rahim ar-rahmanir rahimi mai rama mai jin kai ka taba kaisara shi ya ce sarki wato sarkin rum da ake ce da shi kaisar shi ne mulkin rumi ya rubuta wasiƙa ila murnin haddari zuwa murnin haddari anna inda hutu da'an cewa akwai wani ciwon kai ya zurruhu da yake damun shi wa'adin al'adib babu likitoci sun gajiya an da wa'ihi daga warkar da shi fahal min da fahal min da wa'il inda amirul mu'minina shin ko za a samu maganin wannan ciwon kai a wurin sarkin mu'minai in ji sarkin ruhu ya yi kowa amirin mu'mini na sai na marzu khaddaji ya ce ina da ciwon kai amma an tara likitoci daga ƙasa ƙasa gari gari sun kasa warkar da ni to ko sarkin mu'minai zai iya warkar da ni fa ka taba bismillahir rahmanir rahim sai sai na umaru ya dauki alƙalami da takarda sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fi warakatin a takarda wa arsalaha ya yi laya da ita ya aika ta ilayhi zuwa ga a ainihin kaisar annahu yaj'alu fi qalal sawati yace a gaya mar ya rika sa ta a cikin hularsa faj'alaha sai isan ya ta a hula faj'ala fi qalal sawati sai isan ya ta a hularsa kullama labisa qalal sawata duk sa da ya sa hula ta kana suda'u sai wannan ciwon kai sai ilafa sai sauka wa inda ma tasqulu anhu qalal sawatu duk sa da hularsa za ta fadi yarju ilayhi suda'u sai wannan ciwon kai sai ilafa fafattashu biha sai ya duba wannan hula ya caji cikin wannan laya fawajadu bismillahir rahmanir rahim sai ga bani rubutu ne ya bani bismillahir rahmanir rahim aka rubuta a suratul fatiha fi kitabi a suratul fatiha fi kitabi sabu ayatin makkiya mu'ayoyinta bakwai ne an saukar da ita a makka hadhihi suratu sai wace kaga wannan sura makiyatun a maka aka saukar da ita da annas salata domin cewa sallah nazalat fi makkata ta sauka ne tun ana makka ba a koma madina ba was salatu ita sallah ma jazal ba ta halatta ba kasu da dai biduni fatiha fi kitabi ba tare da fatiha ba ba yadda kai sallah ba fatiha ba fahiyya suratun makkiyatu sura ce da aka saukar da ita a makka bi ijma'in da ijma'in malamai wa ba'd al-mufassirina amma ba'arin malaman tafsiri يقولون سنا cewa nazarat marratayn fatiha sau biyu ta sauka makkiyatu a maka aka saukar da ita sabo ayatin ayoyin ta bakwai fatiha su kitabi shin wace kaga wannan mabudin wannan littafi alqur'ani su samma aidan ana ambatan ta kuma bi asma'in ajidati da sunaye da yawa wa kasratul asma'i yawan sunaye tadullu tana nuni ko tana shiryawa ala sharfil musamma a bisa ɗaukakan mai sunan ko abin ambato din in kaga sunan mutum da yawa to babba ne mutum to ka sunan fatiha yana da yawa a malamai a imamu suyudi ya kirga cikin littafin sa al-iqan ya kirga sunaye 25 na fatiha ya ambace ta fatiha bil kitabi fatiha bil qur'ani ummul kitabi ummul qur'ani al-qur'an al-azim الصف المثاني الواقية الكنز الكاذبة الأساس النور سورة الحمد سورة الشكر سورة الحمد الأولى سورة الحمد القصوى الرقية الشفاء الشافية سورة الصلاة الصلاة سورة الدعاء سورة السؤال سورة تعليم المسألة سورة المناجاة التهوير وسنن بسملة سنن حمدلة ميل مريد الله لاشتمالها عليه سوى ساعة ترى كم ميل لما يجعل في قولي أشكم فلن فلن إياك نعبد غريش مكي غريك مكي بوتا وإياك نستعين غريك مكي نيمان تيمكو وأرسلها محمد حكي النازلي محمد حكي النازلي يا كار وانا أبا أشكي في كتابه خزينة الأسرار إلى ثلاثين إثما سيدي كي فاجع إذوا سونا سيدي هر ثلاثين منذرها مفصلة فيها خزينة الأسرار shehu radiyallahu anhu yace wa qadrul azmai yawan sunaye ka dullu tana yin nuni ala sharafin musamma a bisa ɗaukakan mai sunan ko abin ambatan minha daga cikin sunayen fatiha fatihatul kitabi mabudin littafi alqur'ani ai maftiha bihi alkitab abinda aka buɗe alqur'ani da shi masdar mazari kal kal kamar lafiya wata samma ana ambatan fatiha ummul qur'ani uwar alqur'ani wa ummul kitabi ana ambatan fatiha uwar littafi wa sab'ul masani ana ambatan fatiha bakwai abun giyantawa wal qur'anil azim ana ambatan fatiha al qur'anil azim saboda fadin Allah wal qadafi na kasaman min al masani wal qur'anil azim la ta muddanna ainaka ila ma matana bi azwajan kar ka saki ganinka kar ka nika idanuwanka ila ma matana bihi zuwa abin da muka jiyar da su daɗi azwajan na daga mata wata samma ana ambatan fatiha alkanzu taska dan komai akwai a cikin fatiha da annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce unzilat alayya kanat kanzan katil arshi an saukan mun da fatiha ta kasance taskace ita a ƙarƙashin al'arshi wannan ya zo cikin jami'ul kabir jami'ul jawami na imam suyuti ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce nazalat fatiha fil kitabi min kanzin tatil arsh rawahu dailani an ali radiyallahu an musnad ali min al jami'ul kabir zindi na biyu shafi na hamsin da shida wasu samma ana ambatan fatiha سورة الصلاة سورة صلى لأن الصلاة دومن صلى لا تجوز وتعنتب بدونها دول فاتحة وتسمى الصلاة كي فاتحة ذكرت ما أنا شيء صلى فاتحة إذا كان أنا كرنت صلى فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب تسمى أنا أنبتنت الصلاة صلى لحديث صور حديث جيزو لك من صلى الله عليه وسلم ياشي الله تبارك وتعالى ياشي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين nisfu li abdi wa nisfu li wani abdi ma sa'ala na raba sallah gida biyu tsaka rabi nawa rabi na bawa na wani abdi ma sa'ala wato zan ba bawa na abin da ya roka wato samma addu'a ana ambatan wato fatiha addu'a wato samma ta'limu du'ai ana ambatan fatiha koyar da addu'a duk wanda bai iya addu'a ba zai karanta fatiha shi kenan addu'a ta sarbiya wata samma alkafiyatu ana ambatan wato ana ambatan fatiha wato me me me me me me ba da kariya me isarwa wata samma alwaƙiyatu ana ambatan da kuma wato wato me me me me tsayewa me kiyayewa wata samma arruƙiyatu ana ambatanta wato a ru'iyya kamar addu'a kamar tohi in wani abin da mutum ya karanta fatiha to kamar ya tofa wurin addu'a ya hadisi saboda hadisin wa ma yudrika annaha ruqiyya me ya sanar da kai ko ita wannan ainihin wato wato wato wato fatiha addu'a ce wata samma arraqiyatu ana ambatan fatiha mai hawa hawawa wata samma ashifa'u ana ambatan fatiha wato waraka da annaha warada domin ita fatiha ta zo anna fatiha ta kitabi cewa fatiha ta kitabi shifaru waraka ne min kulli da'i daga dukkan cuta illa samu sai dai mutuwa wa samu ma'anan samu almautu wato mutuwa wato samma al'asasu ana ambatan fatiha wato al'asasu wannan ko ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fatiha ta kitabi shifa'un min as-sunni fatiha ta kitabi shifa'un min kulli da'i sau da haka duk wanda ya ɗauki fatiha za ta warkar da shi daga dukkan damuwarsa da annaha asasu hadha addini saboda fatiha ita ce foundation na wannan addini allazi huwa al-islam wanda shine addinin musulunci wata samma ana ambatan fatiha an-nuru haske wata samma suratul hamdi ana ambatan ta surar godiya wata samma suratul shukri ana ambatan fatiha a suratul hamdi surar yabo wata samma suratul shukri ana ambatan ta surar godiya هذه أسماء لهذه السورة شيخ رضي الله عنه يشي ولن سورة عيني نولن سورة فاتحة التي هي أجل سورة سورة في القرآن wacce ita ce mafi girman surori a cikin alkur'ani sa'alar rasul sallallahu alaihi wa sallama an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul qur'anu afdal wai a cikin alkur'ani wata sura ce ko wata aya ce ta fi falala qalu to manzo Allah ne ya jaraba a cikin sahabbai afwan manzo Allah ne ya jarabawa sai sahabbai suna zaune sai ya tambaye su sai ya ce musu in tambaye ku mana suka ce muna ji ya rasulullahi ya ce a cikin alkur'ani gaba ɗaya wace sura ce ta fi to an sani sahabbai radiyallahu ta'ala anhum sun cika da ladabi sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ku ji fatiha da kitabi fatiha din nan ita ce ta fi kowace wato sura halala wannan imam ahmad ya fitar a cikin musnadinsa daga hadisin abdullahi dan jami'u ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbiruka ya abdullahi ibn jabir bi khairi suratin fil qur'an qultu bali ya rasulullah qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha musnad ash-shamiyyin babu hadisi abdullahi bin jabir to shi radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce musu mafificiyar sura a cikin alqur'ani ita ce fatiha fi kitab ruya an rawaito annal hasana cewa hasan siddi ibn ali karramallahu wajahu wato dan sayyidina ali Allah ya girma fuskarsa marida wata rana yayi rashin lafiya mardan shadidan rashin lafiya mai tsanani hazunan hazunan hunnabi sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi bakin ciki saboda wannan rashin lafiya فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام في ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام يسوك فقال في إشي اقرأ السورة التي ليس فيها حرف فاعل يا مأيكن الله صلى الله عليه وسلم فكرنت سورة دشكن تباها على ماء أشكر روا يقتل به الحسن sai shi Hassan yi wanka da wannan ruwa fa yabra'u min maradi zai waraka daga wannan rashin lafiya da yake ciki fa fattasha annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya caji alqur'ani yana neman surar da babu fa a ciki kai zahiya fatiha fil kitabi sai ya samu ashe fatiha ce a cikin ta babu fa'un ne tafiya harful fa'i a cikin ta babu harafin fa da annal fa'a domin ita fa'un su uzanu bil firaqi wato tana yin izini ne tana yin nuni ne zuwa ga rabuwa wannan an rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace Maridal Hasan bin Ali radiyallahu anhuma فاستم النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى إليه أن اقرأ سورة لا باء فيها فإن الباء من الآفات على إناء فيه ماء أربعين مرة وتغسل به يديه ورجليه ووجهه ورأسه وما بدن وما ظهر من بدنه فإن الله تعالى يذيب عنه ما يؤلمه إن شاء الله خزينة الأسرار شيء شو رضي الله عنه شيء فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alal ma'i a cikin ruwa wa ga sanabihi la hasan ya wanke sayyidina hasan da wannan ruwa fa ka annama nushida min iqali fashe sai ga hasan ya warke sai ka ce an kwance shi ne daga dabaibayi fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha shifa'un min kulli da'in illa samu ita fatiha waraka ce daga dukkan cuta sai dai mutuwa وسافر جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم آه وترانا وفي جماعة لكتن صحابا ما إيكي صلى الله عليه وسلم سنين تبيع ونزلوا في حي سنسك سوكا أشكم وتكبيلة من أحياء العرب لكتن قبيل الله رباوة ودلبوا إشاء سكا نماء بنت دري فلم يؤتوا بأشاء باكامس أبنت با بخلوا عليهم بالتعاني أكيم تروا دا أبنشي وفي الليل لدري ladagat hayyatul ra'isul hayy sai maciya ta ciji ko ta tari shugaban wannan gari wannan jama'a fa atau ila daidi sai suka zo zuwa ga waɗannan baki kalulan kace da su hal indakum min raqin shin a cikin ku akwai likita qala wahidun minhum sai Allah ya ba wa ɗaya basira a ciki sai ya ce na'am kwarai kuwa ana arziki aini likita ne kwararre walakin salamna kuma al'asha'a wa lam tuhduna sai dai kun mana laifi mun nemi abinci a wurinku ku ba mu ba idan saboda haka la narki lakum ba za mu warkar da ku ba za mu ku magani ba illa an tarfa'u lana samanan sai kun ba mu kuɗi shi yasa anan babu laifi dan mutum zai yi addu'a an zo ya ce ba zai ba sai an ba shi kuɗi babu laifi saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya tabbatar da wannan yace la narki ba za mu ba da magani ba ba za mu warkar da shi ba a illa an tarfa'u lana samanan sai kun ba mu kuɗi ƙalu sai suka ce kam nawa za mu ba ku ƙala sai ce kafi'un min al-ganami ku ba mu wani yanki na tumaki a wani kaunin an ce kusan arba'in aka kawo guda arba'in ba ato sarki ba lafiya sarki yana wayo Allah ya wuce za hankali zai kwanta ko alaji ne ya shiga cikin rashin lafiya yana yana wayo Allah ai hankalin mukarrabansa ba zai kwanta balle sarki guda to suka ga dai abu sarki ya damu aka kawo tumaki shikenan a fada fa'ulahu qadi'an min al-ganim sai aka ba shi wani yanki na daga tumaki fakara a fati hadin kitabi sai karanta fati hadin kitabi alar ra'isi a bisa wannan shugaba hana zala sammu take sammun mashiya ya rika zuba a ƙasa fa bari a jirgin take warki fa qala ar-rajulu sai wannan sahabi sai shi kai wallahi ni kai na farin nayi ne fa amma fa ni ma ba wani amma da ga mutanen ba fa bayan to ne ke ga abokan da ke wallahi kun gani ma fa kawai kin tace kawai da ga mu sai ce to amma a asuqul qadi'a ila rasul sallallahu alaihi wasallam zan kora wannan yanki na tumaki zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hatta as'aluhu har in tambaye shi hal halalun am haramun shin wannan abu da aka ba mu halal ne ya halatta da shi ko ko haramun ne bai halatta ba yace fa'ata ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama akhbarahu al-khabaru aka ba shi labarin abin da ya faru fa qala sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ma yudrika annaha ruqiyya kai kuwa wa ya sanar da kai fatiha tana warkar da ni cuta da aka ka gane haka waye ya sanar da kai cewa fatiha tana maganin cututtuka sai ce kai qasimil qadi'a ku raba kayanku baina asadika raba ka ba abokanka bayan an raba waje alli nasiban minu ni ma a bani nawa to kaga ashe ya halatta ka yi addu'a mutum ya zo da bukatar sa addu'a ka ce ga abin da za a baka babu laifi ko babu laifi idan malamin da ya koyi da kai ko shehin ka ka yi addu'a ka samu wani babu laifi ka ɗibo wani abu ko bai ce ba saboda wannan koyi ka ɗiba ka bashi ita lana ce wallahi wani fadala ne aka samu wasu bayan Allah ne suka zo neman addu'a wani shi ne aka kawo wannan shi ne muka ɗiban muku wannan saboda daga wurin ku muka samu to wannan shi ma yana ƙara ijaba sai zama albarkacin shehin da kayi addu'a sai Allah ya karba amma ya zama kana ci kai kadai kuma shi kenan sai kaga tun ana karba ma sai a daina Allah ya kyauta to fa alima sai ya san annahu halalun cewa wannan abu da ya karba halal ne fali haza saboda haka tusamma ake ambatan hazi sura wannan sura bi ruqiya surar waraka surar addu'a alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والخاتم لما سبقنا في الحمد لله والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله من اشكرك على توفيقك في ايجابي سيدي wannan jiya da tafsir shi ne farkon wanda ya bamu a duniya ya zo da shi daga madina ya kawo ya ce gashi wannan shi ne tafsirin shi ibrahim abdullah tun da yana kawo mana na kafin muna bi a kawo wannan kafin yau gobe a kawo ji ba a kawo to da aka haɗa tafsirin gaba daya shi ya fara kawo a wurinsa muka fara gani kuma ya kawo mana ya ce gashi to ikon Allah kuma yanzu gashi ana karantawa kuma gashi yanzu saboda haka za mu miƙa musu abun magana su gaya mana falalan wannan tafsiri domin yan uwa kowa ya kokari ya mallaka da kuma abin da zai amfani mana
da abin da zan ce na ƙara kuma murna wani tafsiri da aka buɗe da izini izini shi bani kuma tafsirin shi bani da kuɗe izini a nan suna da shirin manzon na dawo kan yanwa kan kula tsaya sai zaka a zakan ki don da shirin jikin da zai zuke kuma alaƙa da titi mutan da shi
da damɗe domin koyarwa domin karantarwa da shi shi wani ba da damɗe ba an dame damɗe an naɗe mashi kayan aiki an naɗe mashi riga da hannu da ko'ina na aiki ba mu da yake mafi wanda za su tsaya su amfana su samu amfani da izini shi duk abu da izini ake yin shi tun da ba a yi ba amma izini ya zo ba shi ma ya nema ba ba shi ya ce a zo abu ne mai izini ba a izini ne ya biyo shi shi wa kaza da kansa ya nema a zo a kuɗi a nan ba shi ya ce a zo a kuɗi shi ba da yawa za su tunanin kamar shi ne nema zuwa kuɗi mai tafi da mai tafi kuɗi da yawa za su sa wannan tunanin har da masu kyautar da su ma kuma za a iya yi a ji a nemi izini ya zuwa yi to a izini ne ya biyo shi da kansa kuma aka zo aka buɗe saboda haka ina ta yi ɗan'uwa murna sabon da ya kawo shi a cikin gida an yi diwani an yi kashin albas an yi rul adam ga shi ma an dawo gaba ɗaya tafsirin shehu wanda komi da komi na ciki za a ga abubuwa ba iyaka ba wanda zai iya gane tafsirin shehu ne tsaya aka yi da shi za a fi da ciki yanzu ana jin da farawa ne amma sai mu ji shi gaba daya sannan zai san yan tafsiri duk wanda ya san wani tafsiri to ya gama wayewa a ilimin duniya gaba daya idan sai yana mutum ya zama shiwu na farkon faila ne ma rubutu shekara uku da bayan faila shiwu na shekara talatin da hudu kenan shi kuma shi kan na shekara talatin ashirin da takwas shi yake cewa shi shehu الجامع المفرقي من علوم القول في اثرها من اول الامه الى اخرها wannan tafsirin ta ce ya ɗauki wannan suna to ya gidi shehu ya tattara duk abin da ya rarrabu aljami da mafarka min ulum da qaumi da cikin ilmomin qaumi ba malai ba a qaumi kai ka ce qaumi Allah ma ce mutum ya qaumi tafsirin ta da qaumi qaumi ba malamai bane wasu waliyan Allah ne kubai wanda Allah ne ya wani su ba sai da suka zo duniya ne suka san Allah ba kuma san Allah ba a su fa ya tsaya da kaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahum Allah yana son su tun azal ya kawo su duniya an haife su da wulayar su duk sabon shi mutum ba ga an haifi kowa da wulayar sa to shehu shi irin wannan ilimin ne ta karama ilimin hayaniya na mutane ba aljami'ul makarata min ulumul qawmi wanda suka an so ilimi daga wani Allah irin shi ne shi ta tara ba irin ilimin da yake zuwa ma mutane a tunani ba aljabi da masara min ulumul qawmi bi asriha dukkan ta gaba daya dukkan gaba daya min awwal ummati ila akhirha tun daga farkon al'umma zamu da Allah sallam har zuwa ƙarshe kai ba kai ƙarshen ba amma ba wannan ilimi da za a iya gaya za a iya faɗi a yanzu ba sai sai da kin zabi yau sai kuma ilimin da Allah ke saukarwa cikin bayansa wanda shi ya ga ya faɗi shi ma yace wannan ilimin da muke tare da shi fa la yafhamuhu illa jasadul madina ba zai ba wanda zai tamce shi sai wanda ya zama jasadul madina kuma ba wanda zai faɗe shi sai illa jasadul madina sai daga mu zuwa mu saboda haka kira kawai ne zan yi akan tsayawa a riƙe kuma yadda ake yin shi haka ana yin shi gwari-gwarin ƙarshe kenan gaba ɗaya ba abin da ba a koyarwa shi da karantarwar larabcin karanta shi da fassara shi kalma-kalma wannan kamar makarantar koyar da tasiri ne wannan koyar da yin tasiri ma gaba ɗaya za a koya maka ya za ka tasiri ba wai ka ji wa'azi ko ka tashi ba a'a wannan makaranta za a yi wannan kamar makaranta ce wannan ba wani tafsiri na kuma za a zo a kira mutane da a kamar makaranta ce wannan saboda haka a rike da kyau kuma Allah ya kara fadali Allah ya kara fadali wa kana sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين muna maraba da waɗansu fuskoki masu girma na iyayenmu wanda suka shigo wannan mazauni akwai babanmu
a Alexander Usman mai makaranta Allah ya gama da kwanansa Allah ya kara masa lafiya wanda kusan duk alkhairin da ya same mu albarkacin sa ne ya buɗe mana makaranta mai albarka wanda tun daga buɗe ta muke ganin har sai shehu Ibrahim a ciki a rajiyar Allah kuma har yanzu ba ta bushe ba haka dan da ya buɗe makaranta ba zai yi izini izinin har ya tafi har ya tafi shehu rajiyar Allah ta'ala ya shigo wannan mazauni akwai kuma iyayenmu su baban malam magaji da su baban mu malam gabo sannan akwai babban bako da ya shigo sai dai musa yana ta borewa yana hango shi dan maulan shehu da usman bauchi radiyallahu ta'ala sannan akwai shugaba shi ma to mamai ibrima sai to malam da yake lori shi ma yana zaune a wannan wuri akwai shi iyayenmu ne da manya da yan uwa da baki duk sai yana maraba da ku Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya kara mana taimako Allah ya biya bukatar kowa da kowa sai ne zai da jini sannan sai kusa shi.